والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ji kara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dawo da mu a wannan majalis yau muna rana ta talata hudu da wata na yulkada hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya ne da 21 da watan hudu shekara ta 2026 ya kuri imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور حدثني سعيد بن جبير او قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير انه قال sa'id bin jubair babban tabi'i cikin fuqaha saba na madina yake cewa amarani abdurrahman bin abza yace abdurrahman bin abza ya mun umarni kala yace mun sani bin abbas an hatin ayataini ma amruhuma ka tambayi abdullahi dan abbas akan ma'anar waɗannan ayoyi guda biyu akan waɗannan ayoyi guda biyu menene ma'anarsu kenan me suka kumsa ga suna ayoyin nan wala taqatul nafs allati harama Allah illa biha kenan shine waccan kenan ta suratu wala yaqtul wala yaqtul nafs allati harama Allah illa bil haqq wala yazin ta suratu furqan kenan wannan ina ga ta suratu nisa ce ka ko to dai kenan sai ayat ta biyu yake cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan ta suratul nisa na'am yace to wa'annan ayoyi guda biyu tambayoyin al'amarin su fasa'artu bin abbas na tambaya abdullahi na abbas Allah kara musu yarda kala yake cewa lamma unzilatil latifil furqan lokacin da aka saukar ayat ta suratul furqan wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun qala mushriku ahli makkah sai kafirai wa'annan na makka wanda kuma daga ba suka musulunta sai suke cewa to faqad qatalna an-nafs allati harrama Allah kafin musulunta mun kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe wadda auna ma Allah ila kuma an ce wala wala gudu nazar da Allah bila can da karshe ke cewa wala zai la ilaha ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna nafsa allati harama Allah ila bila kenan bus kira wani ba tare da Allah suka ce muka mun hada Allah da wani kenan mun kirayo wasu gumaka maimakon mu kira Allah mun kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe kenan ya al'amarin mu kenan wa gada ce na fawahisha wannan abubuwa na alfasha duk ma'aikata to da suka yi kuka akan wannan fa'anzal Allah sai Allah ya saukar illa man taba wa amana sai dai wanda ya tuba ya imani wa amila salihan ya aiki nagari to waɗannan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim Allah zai canza musu muna zama kyakkyawa kenan yanzu hankalinsu ya kwanta kenan wancan abu da suka yi a jahiliya wannan musulunci da imani da Allah ya share wannan. To sai ta gaba, wa amma latifin nisa, amma ayata suratun nisa wanda yake cewa wa man yaqatul mu'mina muta'ammidan ita kuma abin da take nihi anan ta suratun nisa shi ne ke nihi anan. Yace ana nihi da ar-rajul idza arafa al-islam idan mutum ya san musulunci wa shari'ahu ya san shari'a ta ko kuma shari'ahu ya san shari'a ta musulunci yanzu da gangan kuma yanzu sun ma katala ya kashe mutum to wannan faje za a hu jahannan sakamakon cutar jahannan khalidan fiha zai dawo a cikin ta fa zakartuhu li mujahid fa qala illa man nadin yace na faɗawa mujahid almajirin nashi sai ce mini to sai dai wanda yi nadama حدثنا عياش بن الوليد حدثنا وليد بن مسلم حدثنا الأوزائي حدثني يحيى بن أبي كثير أما بن بن إبراهيم التيمي أنه قال حدثني أروة بن الزبير أنه قال أروة بن الزبير كتوى سألت بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما قلت لا تنبئ عبد الله بن عمرو بن العاص الله قال مسيرانتي أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم kina ce ka bar labari mafi tsanani mafi munin da kafirai suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam kina tunda ku kuwa zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci kun ga abubuwa na cutarwa daban-daban ka bar labari mafi muni mafi tsananin abin da nan sallam kafirai suka aikata musu to shi ne zai ba labari sai ke cewa ƙala bayanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijr ka'aba annabi sallallahu alaihi sallah a cikin zagaye na ka'aba idh aqbala ibn abi mu'ayd sai kuma ibn abi mu'ayd ya gabato ya zo shi da ya zo wannan kafiri kowa za a sau ba hufi uniki ya ɗauki rigar shi ya sa a wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam fakha na ya shaƙe shi da riga haka ya ce khalakan shadidan shaƙewa wanda take mai tsanani kuma ga mutane a makka ga mutane a ka'aba ba mai magana saboda ba sa kashe wuta abinda suke so kenan saboda haka fa aka bar abubakar sai ga abubakar ya taho hatta a kaza liman kibihi ya kama kafaɗar uku ba ibn abi mu'ayyid kafirin nan da ya shaƙi annabi sallam wada fa'au ya hangaye shi anin nabi sallam daga shakar da yawa annabi sallam kuma yake ce mishi a taqatuluna rajulan yace ku yanzu kokarin da kuke ku kashe namijin da an ya kula radiyallahu bashi da wani lahi kare abin da muku saboda ya ce ubangijin shi Allah shine kuke so kai shi kenan wannan aya irin ta cikin wanda ke cikin suratu wannan gafir ko yace za ku kashe mutum saboda ya ce ubangijin shi Allah wa ma naqamu minhum kenan illa an yunu billahi azza to shine ke sha ta ba hujjin sahaq alasan ya urwa an urwa unzu abdullah bin amr وقال عبدته عن هشام عن أبيه قيل لعمرو بن العاص يتي أن فدا ga Amr bin al-As Allah kala musu yarda wa qala Muhammad bin Amr an Abi Salama haddathani Amr bin al-As na'am bismillah
باب الثاني عن بكر الصديق رضي الله عنه حدثني عبد الله بن محمد الآمري قال حدثني يحيى بن معين حدثنا حدثنا اسماعيل بن مجالد عن بيان عن عبرة عن حمام بن خلف قال قال عمار بن ياسر رأيت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعمى وأم وامرتان وامرتان وأبو بكر
باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه baban da ke bayani akan musuluncin abubakar da siddiq allah ƙara masa yarda wajen wanda suke farkon musulunci kamar yadda kuwa sani dai an yi bayani a cewa na farko na biyu amma a ƙarshe malamai suke cewa a maza dai babba ‘ya'ya ba bayi ba abubakar shi ne farko shi ne farkon musulunci amma ta wa kakaf shi ta ce khadija wata maza a sauran a bayi kuma bilal a bayan ruka kuma zaid to wannan su ne na harko gaba-gaba wajen musulunci to sai ke cewa haddasa ni abdullabin hamman asili ƙala haddasa ni yahya bin ma'in haddasa na ismail bin jalib an bayan an wamar an hamman bin haris annahu ƙala ƙala ammar ibn yasir yace ammar ibn yasir wannan ina daga cikin na farko farko musulunci shi ba wanda aka azautar da su yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzo Allah sallam a wannan lokaci wanda suka musulunta kakab duk duniyar nan gaba daya wa ma ma'ahu babu kowa tare da shi illa khamsatu abudin sai bayi guda biyar wa mar'atan da mace biyu wa abubakar da abubakar su ne kaɗai musulmi irin wannan alheri amma mutane su gabace shi da adawa da ƙiyayya amma kuma suna ji suna gani abin da sai ƙiyayya da ya gare su ya sa kar da kai raka ja da gaskiya ƙarya ake ja da ita a zauna lahiya ba gaskiya ba ita gaskiya an ka ja da zama kada kaza ce to kaga wannan lokacin nan duk gaba ɗaya al'ummar garin maka suna adawa sai wani yan ɗaiɗaikun suka imani da Allah kuma sauran garin ruwa su ba suna adawa ba su a ce Allah shi kaɗai amma duk taron da suka yi saboda haka duk gaba dai Allah ya karya su dole suna ji suna gani abinda ba a san musuluncin ya yi ƙarfi har yi ƙarfin da ya ɗau bataliya ya zo ya yaƙe su ya tarwata su a ƙarshe ya samu ƙarfin da ya zo ya zagaye su aka rasa namiji ɗaya ne zai ce bai raganin maka babu shi shekara takwas da aka zo aka zagaye maka da mayaƙa na annabi sallam kowa saran da yi a ranar babu wani gwarzo ƙwara ɗaya da ya rage a garin maka da zai iya nuna cewa shi bai yarda ba kowa saran da yi da kaga gaskiya ke amma da farkon da aka ma wa'annan bayan allah da kuka ji ba azabar da basu gani ba wannan kafir na uku ba ibn abi mu'ayyid wannan da kuka ganshi azabar da yawa musulmi musamman irin su bilal an yi sa a yakin badar suka gan shi ta suka mushi haba malam sahabai suka biyo shi yan maka sun ba da labari ga yan madina suna labarin abin da yawa na sallallahu sallam da abin da yawa musulmi gudu aka biyo shi malam aka bi kaca kaca aka sassara shi kaga yanzu lokacin da aka bi shi iya gudun ran shi da Allah a lokacin nan tunani bai zai zama shi ba a dawa da suka musulunci shin a wannan lokacin da ake saran shi da takobi ana kokarin za a kashe ya tabbata kuma kashe shin za a yi jama'a ne sun zagaye suna saran ka da takobi ko shakka babu ka tabbata da kashe ka za su yi ko wai a wannan lokacin ba zai tuno bai yi nadamar abin da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kenan duk abin da mutum zai sa abin da zaka wata nan sai ga abin yasa ka zama ka yi nadama kaga yanzu me ya jawo mishi wannan matsala a rayuwa saboda kuma suka tsaya kan abin da ba na gaskiya bane su shi suke ƙarya za ta yi shi kuma wajen shi namun ƙarya ɗiya take bata hore take bata yaya kenan ko da an yi wani zubiya sai to kaga a ƙarshe sai ga wa'annan mutane duk da wani an kama su an yaƙe su an kashe su wa'annan tsegiru na maka a yaƙi madar ba wanda ya kai labari duk kashe su aka to kaga yanzu abin da ya ayi da kanshi zai tuna ya ga ce a yanzu abin da muke ƙin nan shine zai yi ƙarfinmu mu yanzu waɗannan mutane ga su za su hallaka ni kuma sun hallaka wani kuma dama a gaban shi ya tabbata duk an kashe wa'annan manya-manyan abokan da shi ya san an kashe abuja an kashe wani abin ya wuce tunaninsu a kaga duk mai hankali wani ya yi su karatu aka zo garin makka gari ya rikici sai kuka ake ina wani a ce shi ma an kashe shi ina wani an kashe shi ina wani sun kama shi an karme shi ba za a ta koce-koce a garin baka an zo da yaƙi kuma duk wanda ake ba labarin an kashen su ne wanda ba su a kashen su ne shi gwangaren kaga Allah ya mayar da su ke ya ce wa umli lahu inna kai dimati yasa duk wanda yake abin da ya gada ma to ya shirya da cewa nan da Allah ya kama zai dan raku da shi shi yasa wayannan mutane da kake ga duk suna wayannan tabar gazar da ake abin kaka ce mutum ya kai labari ba taba yi ba wani dan adam ya yi abin da ya ga dama kuma ya kai labari ba yi ko da a idan ku ba a nuna muku ba shi dai Allah sai ya kama shi wani dan adam din lokacin da Allah zai kama da ka ga ganin irin kamun da aka yi kama baki to amma shi dan adam in ba gani ba idan ka ji ka ce kawai ba kama wannan mutumin ba Allah kada ya san irin kamun da zai wa dukkan irin wannan mujrimi na'am
رضي الله عنه حدثنا اسحاق اخبرنا ابو اسامه حدثنا هاشم قال سمعت سعد سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت ابا اسحاق ساله بن ابي وقاص يقول ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه ولقد ولقد مكثت سبعه ايام واني لسوس الاسلام
باب الاسلام سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه sa'ad bin abi waqas shi ma iya ciki na farko farko wajen musulunta kuma iya daga cikin mutum goma al-mubashirin bil janna to wannan ba Allah yana da tarihi mai yawa hadathani ishaq akhbarna abu usama hadathani hashim qala sami'tu sa'id ibn musayyib qala sami'tu aba ishaqa sa'ad bin abi waqas ya kore shi ya yi sa'ar bin abin yau ke cewa ma a salama ahadun illa bil yawmin ladhi aslamtu fi yace ba wanda ya musulunta sai a ranar da na musulunta kenan ana yana kokarin nuna cewa radda ya musulunta farkon dai a lokacin da mutane suka musulunta yace wa laqad makastu sab'ata ayyamin yace sai ni na zauna kwana bakwai saboda haka wa inni la sulusul islam yace ni ne sulusun musulunci kun san abin da ke ni a cikin musulmi uku ni ne ɗaya ya za a ce sulusun musulunci kamar ka ce turakar ce da kuma ɗaya yan ciyar haka ne turakar biyu ne ko yan ciyar me yasa ya faɗi haka sa'ad bin abi waqas alhali muna da riwayoyi wanda suna dan gaban shi wa'annan abin da ya sani saboda haka lokacin nan aka musulmi da ya boye ne yanzu misali ni na zo alaba na na yi ina musulmi wannan ya zo alaba ya musulmi wancan ya zo ya musulmi a boye kenan su kowa wanda ya sani ne kenan na ji an cewa ne ya musulunta ko kuma na ga lokacin da zuwa da shi ma shi ne faɗi amma in ba haka ba akwai wanda suka dan gabace shi lalle iya cikin gaba gaba amma dai kam a gaban shi akwai wanda suke bai san da cewar wasu wasu musulunta amma yana daga cikin na gaba gaba wajen musulunta sa'ar bin abi waqas Allah kara musu yarda gaba da na'am
قال سألت مسؤولا من من يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمعوا استمعوا القرآن فقال حدثني أبو يعني عبد الله أنه آذن آذن آذنت به شجرة حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه قال كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة لوضوئه وحاجته وبين وبينما هو يرفع بها فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة فقال فقالت ابلغني ابلغني دارا في السلطان إذ بها ولا تأتي بعصر ولا بروسة فأتيت بدار أحملها في درب صوتي حتى وضعتها إلى جنبي ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه وقلت ما بال العظم والروسة قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وقت الجن نسيبين ونعم الجن فسألوني الحسان فدعوت الله لهم ألا يمر ألا يمر بعصر ولا رأس إلا وجدوا عليها طعام.
to sai ke cewa babu zikir jinni babin da ke bayani ambaton aljannai wa ƙaunin layi ta'ala da fazar Allah ta'ala ƙulƙuhiya ilayya annahu sama na faru min aljin yace ka faɗa an mun wahayi cewar wasu jama'a na aljannu aljannu wasu halittu ne wanda sun sha bambana dan adam kuma halittu na hakika dan akwai mutane suke kokarin korewa aljanna aljanni tabbas ne tun daga shi aya ce ta alqur'ani sai bayani akan aljanni dole ka yarda da cewa idan ne akwai aljanni tun da alqur'ani ba da ba to ka san wasu mutane su abin da basu ganshi ba kawai shi ba su yarda kuma alhali abu da ya ka yarda da shi baka ganshi ba yanzu misali ranka ka yarda da rai ko baka rai ka taba ganin ranka amma ka tambaye ka rai me zaka ce abu da mutum ya yarda da shi amma bai ganshi ba amma sai dai me sai wanda ya ga dama zai kore wanda ya ga dama ya tabbatar wannan ra'ayi kenan حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة حدثنا مسأر عمار بن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا سمعت أبي قال ناجي بابانا yana cewa sa'artu masruqan na tambayi masruq nace mishi man adana annabiyya sallallahu alaihi wasallam bil jinni lailatul sama'u alquran yace wa ya sanar annabi sallam da aljannai daren da suka uska su zara alkur'ani kinan lokacin da annabi sallam yake karanta alkur'ani wa ya bashi labari sun zo fa qala haddathani yake ce abuka ya'ani abdullahi annahu adara bihim shajara ya ce wata itaciya ta magarya a wata riwaya ya ta san da shi tun da wuri tun kafin ma kenan a ba shi labarin haka ne حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذجي حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة yana ɗaukar yalbuta ƙarama ga annabi sallam li wadu'ihi saboda abin alwallasa in an ce wadu abin alwal da makayin da ruwan in an ce wudu kuma da damma to yin alwalar kuma alwalar kenan wa hajatihi da abin biyan bukatarsa na zagaye fa bainama huwa yace ana nan ana nan wata rana yatba'uhu Abu Hurairah bi Annabi sallallahu biya da wannan el butan nan da kayan nashi na abin zuwa zagaye fa qala sai ke ce man haza sai ce wane ne nake ji wannan fa qala ana Abu Hurairah ce ni ne Abu Hurairah fa qala sai ce abgini a hajaran astanfit biya ya ce ka nemo mini dutse in yi foge da ita foge shi ne wanda idan mutum ya ja su gunni in babu ruwa sai amfani da dutse ko ka yi bawali ya ce ka samu mini dutse in yi foge da ita wala ta atini bi azumin wala bi rausa ya ce karka kamun kashi kana kamun kashin dabobi fatatu bi ajarin ahmiluha fi zarafi saudi yace na zama shi da duwatsu ina dauke da su a tsinin tuhata na dauko su yaje musu da ita hatta wa zalwa ila jambi yace sai da na ajiye wannan duwatsi a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun man sarabtu sai na juya na tafi hatta idan faraga har ya gama bukatarsa yake cewa mashaitu ma'ahu na yi tafiya tare da annabi sallam fa qultu sai nake cewa ma balul azmi war rausa me al'amarin kashi da kashin dabobi wanda ba a yin haka da su ba foge da su ƙala kuma yake cewa min ta'amil jin yace abincin aljannu ne wa innahu atani wabdu jinni nasibin ya ce jama'a ina ce wabdu kamar 'yan aike kamar wajita mission 'yan aike kamar wanda za tura wakilai na aljannu wanda ake ce musu jinnin nasibin ya ce sun zo min wabdu jin sune wani imar jin ya ce madalla aljannu nasibin aljannu da suka ji ana karanta alkur'ani suka je suke wa'azi yake ta wa'isa rabna ilaika nafara minar jinni ya sami unar ƙor'an a tana lokacin da muka juya maka wasu jama'a aljannu shi annabi yana karatu lokacin bai masani ba amma sun zagaye shi falan ma hadaru lokacin da suka zo kalu an situ suka ce ku yi shiru iya karatu suna saurara falan ma kudiya lokacin da a gama karatu wannan aljannu jinnu nasibi ne wallau ila qaumi mundirin suka juya suka je wajen jama'a suna wa'azi qalu ya qaumana suke cewa ya ku mutanenmu inna samina kitaban unzila min ba'di Musa mu wa mun ji wani littafi da aka saukar bayan Annabi Musa kenan bayan at-Taura musaddiqan lima bayna wannan littafi yana gaskata abin da ke cikin at-Taura yahdi ila al-haqi kuma wannan littafi yana shiryarwa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim yana shiryarwa zuwa tafarki wanda ke mana da shi ya qaumana ya ku jama'ar mu ajibu da'i Allah ku amsawa mai kiran na Allah. Wa aminu bihi ku yi imani da shi ya gafin lakum min zunubikum. Allah zai gafarta muku zunubin ku yurku min azabin alim ya tseratar da ku ya kare ku azaba mai rabbi. Wa man la yujib da'i Allah duk wanda bai amsa mai kira na Allah ba ka aljanna zai wani wa'azi. Fa laysa mu'jizin fil ardi ba zai gagare Allah a bayan kasa ba wala salamin ne auliya. To kaga kenan ai sai a ce wa ni'imar jin ma da la aljannu irin waɗannan inda dai aljannu irin wannan suke ai da malam game da kun wuta wa ni'imar jin yace fa sa'aluni azada sun tambaye ni guziri kenan aljannu sun tambaye annabi sallallahu guzirin abin da za su rika dauka nan su je amfani da shi su ci fa da'awtu Allah lahum na roƙa musu Allah Allah ya muru bi azmin wala birausa na roƙa musu Allah duk wani lokacin da za su wuce kashi ko kashi illa wajadu alaiha tu'uma a wata riwaya ta'ama anan ta'ama ya samu ko ya samu abinci ko kuma ya samu ɗanɗan ya ce tu'uma kenan an sanya musu a kashi maza in suka ci ba kamar kai yanzu ka ci kashi abiya ci ba ko ba ka samu wani abu to su an samu kashi ma ya samu abinci a cikinsa to akwai lokaci yi ba magani tabi miyar ya rusa wanda ka shafi ya ke lagun da na buzo kan bani ƙwarai ƙwarai haka ne haka ne akwai su ma suke cewa inna minal muslimuna wa minal qasitun suka ce wa inna minal salihuna wa minal dun zalik a cikin mu akwai salihai akwai wanda ba salihai ba akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba eh da cewar malamai sun ce su a cikin aljannu na garin su ne yan kada ko da kasi mutane ma na garin su ne yan kada haka ne eh to sai dai kuma tana yiwuwa su kaɗan ƙin nasu ya zama sosai ma kaɗan ne yanzu mu yanzu a mutanen duniya idan ka kasa gida uku kashi biyu kafirai ne kashi ɗaya ne musulmi wannan in ka yi lissafi in an yi lissafi na gaskiya ne ba na san rai ba na suka yi ka san a lissafin san rai ta suka yi wai a duk duniya wanda ya yi yawa a addinai kiristanci iya da mutum miliyan biyu da dubu ɗari goma ne musulunci shi ne na biyu iya da miliyar ɗaya da dubu ɗari biyar da waɗan wani abu wanda kasance ne musulunci a lissafin baya bayan na abin da aka kila ya aka kimanta mutum miliyar biyu da dubu da miliyan ɗari takwas wanda ya kai shekara wajen bakwai da yin haka ko ba addinin da yake karuwa kamar musulunci to bisa so ne a faɗi kuma kowa ya san da cewar babu wani addini da ke da karuwa ke bukasa duniya kamar musulunci yanzu misali ba addinin kiristanci suke magana ba ta yi europe jinka ga mutum da suke kiristanci kusa ‘yan ɗaiɗaiku ne suke su yanzu addini masu ɗauke shi gaba ɗaya ma wahala ne musu yi ko ne ba musu yi kawai su haka suke haka ɗauka ma suna da yawa kawai yanzu ba ga cana ba suna da yawa to amma me matsala musu addini inda suna addini da haisi da haisi zama haka to musu yi mafi yawa mutane shi ko in kai musu magana ce ni ko addini ma bai yarda shi su masu addini ɗaiɗaiku ne to kaga kenan hakika na al'amari musulunci shi ne fi kowanne yawa sannan ba shi kuma kiristancin amma a ce yawan kiristanci shiga musulunci wani zance so ne kare mutum yake kamar dai abin da aka sani nasara shi nasara kullum abu na shi shi ne ke ya ta kawai labarin ba a tsatsare ta tashi shi sai abin da yake so ake yi to bismillah wala harfa kukunan nan ba to yayi yayi ya kare madama mal imam ru'aini Allah ji kansa a cikin wannan sura da muke cikin suratul arab ko yake cewa haqiqun alayya dinnan karka ce haqiqun alayya ka ce haqiqun ala Allah aqula dukkan malamai shidda kowa ga ji haqiqun ala Allah aqula khassa sai wa sai malam nafi shi yasa warshi su kada suke cewa shi da kanunu haqiqun alayya dukkan malaman kira ko haqiqun ala Allah aqulu ala Allah illa amma sauran kirawi wannan suna su haqiqun ala Allah aqulu amma warshi su da kanunu haqiqun alayya wa bi sahirin biya wa yunus ya tuka bi kulli sahirin yace da wannan sura da zai suratu yunus duk gaba ne kace saharin suwa suke wannan kiran yace shafa yace malam hamza da kisai sauran malamai kuma sahir su kuma saharin da ƙari shi ya ma ce wata sarsara abin ya zo mutu sarsar kenan wabil kulli talqaf yace din da ka samu talqaf karka ce talqaf yace khifu hafsi malam hafsi yake ce talqaf duk sauran malamai talqaf malamai shida da rawi daya malam hafsi yake ce talqaf yace wa dumma fi sanaqatul kace sanu qatilu wa kasir dammahu dammal ma ibato sani kasa mutasaqila iqali kace sanu qatilu abna'ahu dan kace sana qatulu sanu qatti kai wasa di kasa sanu qatilu abna'ahu waye ne wannan kira yace wa harika mushi wasa di kasa sana ka kadan me ka a yace i wasa sanu ka yace zaka husnin to ka ji su zaka suwa ne malaman kufa da malam ibnu amir sai ma sai kuma husnin mala abu abu kenan mutum nawa kenan malume nawa kenan malume biyar ga zaka malume hudu maluman kuma su uku ga ibnu amir sai husin na abu amir kenan a maluman kira'a bakwai biyu ne suka wuta kawai malam waya ibnu kasir da malam nafi su ne suka wuta yawwa su wannan kam ta sanaka tulu suka sauran wannan gaba sanu katilu abu na'am wabi ya katuluna khuz ya ce ya katuluna lokacin yi katuluna abu na abu ya ce dukkan malamai ko banda na fi yin ce ya katuluna ya ce ma'an yi arshunar kasin ya ce wa ma kanu ya arshun wa mimma ya arshun duk lokacin ku ya ce ma'an akwai ruwata a a ce akwai wa mimma ya arishun da suratun nahal ko an ittakhidhi min aljibali buyuta wa min ashjari wa mimma ya arishun sai nan wa ma kanu ya arishun yayin to ma'an duka bi kenan ya arishun alkasr yace kace ya arishun yayin to dumma kazi sila zaka ce ya aru shi kai damma waye ne wani kira ce kadisila mala ibnu amir da mala shuba kenan yanzu malami ɗaya da rawi guda ɗaya ke kenan kadisila mala ibnu amir da kuma mala shuba ɗan uwan mala hausu su ne suke wani haka ya auru ushu duka malamai ya arishu ya arishu ya yi sauƙi maɗi dan mutum na ɗan nauyi kaɗan amma duka ne suna wani ما شاء الله الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم Thank you.